بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa ɗalibai maza da mata malamanmu da sauran mahalarta na mana barka da wannan safiya ta ranar asabar wadda ita ce safiyar 25 ga watan bulhijja hijira na da shekara 1446 kuma ya dace da lissafin 21 ga watan yuni 2025 daga wannan masallaci na Uthman ibn Affan Islamic Center da ginin da kwa a cikin yankin karamar hukumar tafa jihar Niger kamar da aka gabatar wannan wata ƙwarya-ƙwaryar daura ce ta ɗaliban ilimi domin tattaunawa musamman akan wasu abubuwa da za su mana fa'ida insha Allah kuma su motsa abin nan su motsa mu don mu tashi tsaye wajen ganin mun koyi abin da zai mana amfani musamman ta fuskar ilimi na lugal arabiya a ƙashin gaskiya kamar yadda sa sama? ok kamar da aka ambata kamar da prof ya ambata right babu shakka ilimin arabiya a tsakankanin masu dangantuwa zuwa ga karatun addini suna a Najeriya yana da rauni kwarai da gaske mana da raunin itimami da ilmomin larabci Uh, kuma abin takaici har zaka samu wasu ma da sunan malanta suna naffara mutane suna cewa ba sai kai karatun larabci ba an tambayi ibnu abbas yaya mutum zai iya tafsirin alkur'ani yace iya larabci iya larabci wato sanin sirrorin ulumul arabiyya shi zai bude maka uh, farfajiyar fahimta alkur'ani mai girma da sauran nusus to lokacin da aka ce za a yi daura da wannan manufar na so na ɗanyi wani rubutu to sai zama na na yi musadafa da wani rubutu da wani abokin mu ya yi sai na ga zai wadatar ba sai na sake rubuta wani abu ba shi ne wani littafin da ke gabanmu wanda wani abokin aikinmu ne sunan shi dr rabi'u abdullahi basawa yana nan a jami'ar tarbiyya wato jami'ar ta education da ke zaria wadda sabuwar jami'a ce wanda aka yi converting Uh, Federal College of Education Zaria zuwa Federal University of Education. Ya ma yi HOD na Department of Arabic a wajen. Uh, Abokinmu ne zakakurin marubuci. Yana da wani mashru'i wani project babba da yake wanda yake encyclopedia ne akan ilmomin Arabiya wato babban kundi da ya shafi ilmomin Arabiya mabambanta. To daga ciki ne ya tsakuro wannan ainihin wato waɗannan abin nan ɗin waɗannan 'yan isharat da ya kira su da suna al'isharatu zahabiya ila ulumin lokacin arabiya da fahimil mutunin ilmiya wasu 'yan wato shiryatarwa ko bayanai takaitattu waɗanda suka shafi abinda ake nufi da ilmomin harshen larabci wanda za su taimaka maka wajen fahimtar المتون العلمية أكتش المتن شيني وتبدة العلم فالقرآن متن علمي والحديث هكذا وسائر الكتب سواء كانت منثورة أو منظومة يا ذائك سامكرف لا ربشي والذي تيم كامك وجم فهنتر abubuwan da kake karantawa saboda ka sai kokarin ya nuna maka wasu ilmomi da suke da muhimmanci ka san su wani idan ka san su din hakan zai taimaka maka wajen fahimta din to shine muke so mu dan bi sama sama abin da ya sawwaka duba da karancin lokaci da kuma kasancewar ya kamata a ce an fara tun karfe 10 ko 9 ma kai aka ce ko yanzu gashi 11 kaga we are 2 hours behind schedule ta'akharna li hudud sa'atin so dan haka zan dan yi dauraya ne kawai akai a gurguje awa nawa ya rage mana yanzu tuwa takwas awa biyu to muna da awa biyu kawo ku ga awa biyu sai dai kawai a ɗauraye a tashi prof ya yi mini kyautar bayanai na na muqaddima wanda na gode kwarai da wannan muqaddima da yake annahu haddasa an zihni a wato da a Najeriya ko a arewacin Najeriya kasar daular Uthmaniya an wayi gari lokacin da lugal arabiya ita ce lugatul shawari lugatul da tahaddathu biha annas kulluhum ita ce lugatul ilm da ita ake rubutu ita ce lugar rasmiya da ita ake duka correspondences na gwamnati ita ce harshen kotu ita ce harshen gidan sarki ita ce harshen gidan yari da ita ake rubuta duka waɗannan abubuwa har yanzu akwai wasa'iq tarihiyya mudawwana idan ka je Kaduna a Northern Nigerian History Documentation Center inda ake cewa Arewa House zaka same su a wajen idan ka je a Berufo Culture na Sokoto gidan tarihin Sokoto zaka same su idan ka je gidan makama a Kano inda ake yaza kayan tarihi din na Kano zaka samu su daga cikin takardu haka a Center for Trans-Sahara Studies a University of Maiduguri zaka ga zaka yi mamakin bills da memos da letters da sauran correspondences na a hukumance duka da larabci ake sa lokaci tura suka mutu suka kallaba wannan abin ra'asan ala ake sai aka waye gari lugal arabiya asbahat munzawaya an takaita ta kawai fi gurafil muhadarat wa fi dafatir imtihanat ba a magana da ita a wurare ba a amfani da shi in ka zo ma kana yin magana da larabci sai ga hal hadha jaa min al min al qabr wal minant ba kuma mu kadai akai ma wannan illa ba zaka je kashin larabawa sai kai magana da arabiya fusa sai su dinga kallon ka wannan hatta fi mahadil fasaha fi saudiya sai su dinga kallon ka hadha yatlu qur'anan aw yunshidu qasidatan au yaqra'u min min al-bukhari aw min muslim darijiya ta cinye mutane al-lughatul urubiyya al-injiliziyya al-faransiyya wa halum majarra duk sun cinye kwakwalan mutane to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da lakhbata ya rikita fahimtar addinin musulunci aka wayi gari aka shawwasha mafahim da yawa saboda mutane suna nesa da fahimta asalin harshen da Allah ya aiko saƙon. Yadda Allah ya ambaci cewa saƙon ya aiko shi da larabci, ai, ba wai ikhtiyar ne an musadafa ba, ba wai coincidence ne kawai Allah ya zaɓi larabci ba. Dole akwai wata miza da larabci ke da shi. Limaza lam yursil nabiyan, injiliziyan, wala faransiyan, wala hausawiyan, wala yarbawiyan, wala wala wala. Limaza ikhtara nabiyan arabiyan. Wa anzala kitabahu bil lughal arabiyya. Dole akwai wata miza da larabci ke da shi kamar da shi annabin zaɓaɓɓe ne danginsa zaɓaɓɓe ne mutanen garinsu zaɓaɓɓu ne to haka ma littafin shi zaɓaɓɓe ne kaga harshe littafin ma bai tsarikin iltizam dole zama zaɓaɓɓe to da aka da aka samu wannan yanayin na sakaci da rashin ba da kulawa sai abin ya zama kawai sai labari bari mana wani dan labari zai baku mamaki kwanakin baya na san wasu mu sun ga wasu makafi video hat na wasu 'yan yara a wani gari ina jin Kano ne ku da su da malamin su na Islamiyya ana tattaunawa ana jayayya da larabci larabcin da suke ba ba fa mai kyau bane ba amma mutane ka duba ga yadda abin yake burge su ana ta mamaki kuma larabci ne suke yi irin mara kyau ne sosai inda turanci ne suka yi a wannan matakin tsini musu albarka za ta ce makarantar ba ta da nagarta da ce da turanci suka yi wannan magana ya zama kuma wani labin ɗinsu irin labin wani larabci ne cire yara baya makarantar amma wai wannan sai ya zama miza kamar yadda annabi yake cewa ne za a zo ana cewa a gari kaza akwai wani mutum mai amana saboda karancin masu amana to yau shi za a ce wannan larabcin abin kallo ne a yaba musu in ban da karancin arabiya a cikin mutane abin zai baka takaici ya sa ka damuwa ba wai don su yaran sun gaza ba a don dukkan mu a matsayin al'umma mun gaza indai har ba za mu iya gane wannan kurakurai ne kuma koya ma yaran mu wannan ba daidai bane da suna da koya musu larabci kuma har a dinga yaɗa shi kuma har mu mu ɗauka cewa wannan wani abu ne istisna'i kaga akwai damuwa Allah ya kyauta aka kai ga ɗalibai na ilimi musamman masu dangantuwa zuwa ga ulumul shari'a sai ka gama mutum ya gama makaranta ma bai iya larabci ba wani ma yayi degree wani yayi masters amma bai iya larabci ba kuma mutakhasis ne fi shari'a aw fi fiqh aw fi al-qanun al-islami da ire-iren su saboda an raba mutane da wannan babu shakka turawa sun gane sirrin da ke cikin wato larabci su kokari su raba mutane da shi farkon zuwa na Dubai 2014 na samu sadma na ɗauka idan na shiga garin larabci ko ban ga alayi sai na gama baka bukatar kai larabci ka rayu a garin kwata-kwata baka bukatar larabci tun daga airport ko baka jin kalma ɗaya ta larabci baka bukatar tafinta haka ba garin ko shekara na ba na ji dole san dubai ya san haka waya ras yanzu a nan najeriya idan ka haura ka tafi ƙasar yarbawa ka tafi shaki ko ijibode ko ikiti in ka shiga cikin al'ummar ba zai yi ka rayu a wajen baka jin yaransu ba haka ba zai yi ka je Kano ko Karaye ko Safana ko Gusau ka rayu a wajen baka jin yaran mutanen ba zai yi ba ko kun gane yanda su an can suka zama bi man'an an lokatihim zai yi mutum yanzu ya je NYC ya shekara ɗaya a ƙasan Yarbawa bai yi hulɗa da yaransu ba zai yi ba tare da suna jin Ingilishi kana jin Ingilishi amma za su yi maka magana da yaransu saboda huwiya ne identity to haka aka aka tura ka wani aiki a cikin yobe ko ko damatu ko borno zaka ce ba zaka ji ana yin kanuri ba zai yi ba to amma zaka iya shiga dubai ko ka shiga jidda kai har makka har madina yanzu ka so ka je ka fito ka dawo ko baka ji larabci zaka yi salawai saboda su ma san dai ne sai dai kawai in ka iya darijiya in baka iya ba kuma da kai musu ingilishi sai kowa ya saurara az ana lakal sami'u wannan hadha rajulun muthaqqaf hadha rajulun min al-garb hadha rajulun imlaq su hadhihi musiba arima wa yajibu an natafadaha dole ne mu tashi wajen ganin ya zamu kawo mu harshen mu na larabci domin harshe ne na addini kamar yadda professor ya faɗa wato harshe ne mai muhimmanci muhimmancin shi shi ba mujarrad lugha ce din takhatub ba هي لغة الدين لغة مقدسة لغة اختارها الله وأنزل بها كتابه ولغة نحتاجها لفهم الدين وممارسته muna buƙatar harshen larabci don fahimtar addini da kuma yin addinin aikace alal aqal za ka yi sallah da larabci ake fatiha larabci ce azkar da ke cikin ruku'u da suda duka larabci ne duka addu'o'in da ake yi zikirori na yau da kullum in ka je aikin haji duka addu'o'in da ake ko da ana ba mutane fatawa cewa su yi da yaren da ya sawaka amma dai na larabcin su ne asali so da za mu bi wannan takarda a gurguje ne gaskiya insha Allah so da za mu tsallaka inda yake magana akan fada'ilul lughat al-arabiyya min as-safhati rabi'a ra'aytum al-makan yakfi al-lugha al-arabiyya sharafan wa khususiyatan an anzala Allah ta'ala biha kitabahu al-aziza وجعلها قالب شريعته الغراء ya ishe harshen larabci daraja da matsayi na musamman cewa Allah madaukakin sarki ya zaba harshen ya aiko littafin sa mabuwayi ya kuma sa ita ce buhun da aka zuba shari'ar musulunci ita ce kwantena da aka zuba shari'ar Allah a ciki wal wasilatul wahida fi idraki maqasidihi li ada'i taklifat kuma larabci shine kadai hanyar da za ka bi ka san addinin musulunci don ka yi ayyukan da Allah ya ɗaura maka. Fa asbahat baqiyatan madadda wanda wannan ya taimaki larabci ya zama lugatan baqiya al-lugat kal insan harshe kamar dan adam ne ana haifan shi ya taso ya girma ya kai girman sa sannan ya fara yin kasa kasa har ya mutu kamar da dan adam yake saboda da akwai harsuna da dama da sun riga sun mutu yanzu sun shuɗe kamar yadda al'ummomi suka shuɗe watakila sai dai sunayensu ko ba kaya min afariya da harsunan da suke sa'annin larabci sun daɗe da mutuwa tun shekara 500,800,700 amma shi larabci ga shi har yanzu ana bugawa da shi mai ba shi wannan nizar shine baqiya li baqa'il qur'an yanzu ko mu dauki ko da harshen Hausa nan kusa harshen Hausa da muke magana da shi a yanzu idan ka binciki shekara 40 50 baya yadda yake dinnan ba haka yake ba saboda haka za ka dauko littafin da aka rubuta shekaru 40 50 baya da Hausa ba dole yanzu ka karanta su ka fahimce su ba in ba kana da background akan wannan ba in ka dauki ko yanzu littafin al-Kitab al-Muqaddas Bible wanda aka sa da Ingilishi in kana jin gama garin Ingilishi ba za ka yi fahimce shi saboda Ingilishin wani wani tsoho ne in ka dauko al-Kutub al-Adabiyya min al-Lugha al-Injiliziyya kamar kutubu kitabatu Shakespeare William Shakespeare irin su Macbeth Othello da ire-iren su littafan adabul Ingilizi wanda suke ji da shi sai ka koyi harshen koyo ta musamman sannan za ka yi shi turancin ba irin na yanzu ba kuma Shakespeare ya rayu kamar shekara 400 ne kawai baya sauraka dukkanin yarurruka suna caccanzawa amma larabci ya tabbata don haka har ake kasashe zuwa gida uku akwai allogal arabiya at-turafiya ita ce wannan ta qur'ani da sunna akwai allogal arabiya al-fusha al-haditha wanda suke ce mata modern standard arabic irin wanda suke a gidajen radio da tibin su irin su jazira da arabiya da makamantansu da silima ɗinsu da sauransu akwai kuma allogal arabiya ad-darija shine wannan mai kama da pidgin din nan colloquial so larabci ya wanzu ne saboda wanzuwan alqur'ani alƙawarin da Allah yi na cewa zai tsare alqur'ani inna nahnu menene inna nahnu zallan zikra wa inna lahu lahafizun to bi tariqati tab'iyya alhifaz ala ala dhikr yaktabi alhifaz ala lughati dhikr shi sa yanzu ka iya karanta motsa ta imam malik ka fahimce ta in kana jin larabci na ƙura'ani za ka karanta a risala ta shafi'i ka fahimce ta za ka karanta sahih bukhari ka fahimta saboda alluga la tazalu baqiya wa hayya wannan kadai yana cikin mizar da alqur'ani yawa larabci daka qur'ani shi wa larabci hidima shi sa da da larabawa suka roki suka ce in da gaske ne a kawo wata mu'jiza mana irin mu'jiza ko dabatu naqatu salih ko irin abinda aka ba annabi Musa wala kada ce na Musa ci ayati ko irin mu'jiza annabi Ibrahim kula na rukuni badalla salama ala Ibrahim sai Allah ya ce musu alam yakfim anna anzalna ilayka alkitaba yutla alayhi wannan dai Qur'ani da kuke ganin ba shine ya kamata a ba ba to shine mu'jiza shine kawai wannan la yake kitaba fihi dhikrukum ay baqa'u dhikrikum to Allah ya ba Qur'ani larabci wannan mizar in dai ba ƙarshen duniya da aka ce za a dauke alqur'ani ba to larabci zai tabbata ragaman an anfi al-ragini duk wanda yake sai dai hakura a fahiya lugatun lugatu rasulihi wa daidana ta'asfiyahi wa marati ahlihi wa ahibba'i larabci shine harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zaɓaɓɓun mutane a cikin wannan addini dukkaninsu da larabci suka yi ta'amu kuma shi ne farfajiyar kiwo ga ma'abuta ilimi an yi malamai da yawa a musulunci da masana wanda wasunsu ma ba larabawa ba ne laisunin usulin arabiya amma dukansu al'arabiya tufridu nafsaha alaihi ka ɗauka hatta ashabul kutubu sita al-hadithiyya أمات كتب الحديث البخاري ومسلم وسائر الأربعة a cikin su ana cewa muslim ne kawai balarabe duka sauran suna da yare kamar da muke da yare al'a'imma fil gharb al-islami abin nan andalusiya dukan su babu wanda yake da larabci a matsayin lugatul um turawa ne da yarurrukansu na turai ko dai safaniya ko faransi ko portugal portuguese shi ne yarurrukansu amma dukansu rubuce-rubucensu da larabci ne waƙe-waƙensu tafsiransu shuruhudinsu na kutubul hadith duka da larabci ne haka al'a'imma fi filhind a'immatul islam filhind waɗanda suke irin su mubarak fori da ire-irensu da na can bayansu haka a suriya haka a sharƙa Urubba can ƙasar su Albania din nan da Pakistan da Afon da Afghanistan da makamantansu duk waɗannan in dai kana so rubutun da za ka yi ya shiga cikin duniyar ilimi da gaske kai ya zama lokal to dole ka sashi cikin larabci ne musulunci to haka kuma al'a'ilar fodiyowiyya kuna fi nigeria abdullahi fodi shek usman bin fodi muhammadu bukhari nana asma allah ya ji kansu gaba ɗaya duka rubuce-rubucensu suna nan da larabci suka yi su da larabci suka yi su saboda wato ilimin musulunci larabci shine yarensa wanda yake ya tafi tare da shi yana daga cikin jarabawa da muka samu kan bugu yanzu hatta wannan muhadara bai kamata mu yi ta da Hausa amma yanzu mun yi ta da larabci kawai zai zama cewa alfanun zai ragu kwarai da gaske za a ga kawai muna wani surkulle ne yanzu ba ku ganin hudubobin juma'a ni da sanin na fara yin sallar juma'a bana yin Hausa za ta mala akai ta jin haushi na aka gado da tawa suka zo suka min nasiha sai an ta takallamu a nafsika bas dole naga cewa to akwai ittikhadu akhaffi dararai na kuma ina yin yadda naga kowa yana yi Allah na yi wasu robi na ce ni ba zan yi da Hausa ba saboda ya akai Asfahan suka juye suka zama Larabawa Iraki suka juye suka zama Larabawa ya aka duk suka koma suna yin larabci sanda musulunci ya je musu kuma yanzu ma idan mutum ya tafi saudiya in ka je ai za ka ga congregation ɗin dukka baƙi ne ‘yan uwanka da ƙasashe ko ina na musulunci amma ba ruwan limamin da ce wai barbara musu hausa ko ingilishi kawai hudu ba shi da larabci wanda ya ji ya ji daga baya dai a nemi ‘yan kismu targama su samarwa da abin nan a jamawa abin da za su ɗan amfana kamar ma sai aka shigo da shi har cikin lubbul khutba har ya zama ma kamar haƙƙi ne yanzu in baka yi ba ka shiga magana Allah ya kyauta sai yake cewa qala al-bahithuna tanusu ayatin ayatul ala nuzul al-qur'an arabiyyan wa huwa sharafun ayya sharafin li hadhihi al-lugha an takuna al-lughatu allati istafaha Allah azza wa jalla li mukhatabati ibadihi haythu wusifa al-qur'an bi kawnihi arabiyyan fi sitti ayati bayan gashi muna gani a aikace cewa larabci larabci ne qur'ani amma Allah bai bari mu mu faɗa ba sai da ya faɗa da kansa yace wannan qur'ani ne balarabi kamar a cikin suratu yusuf farkon suratu yusuf inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun kamar a cikin suratu taha fana Allah madaukakin sarki wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wasarrafna fihi min al-wa'idi da yin shi da Allahun ya taƙun shi ne farko cikin sotu ɗaha ko can aya 113 wa haka sotu zumar faɗin Allah ƙur'anan arabiyyan gaira zi'iwajin da Allahun ya taƙun kunga larabcin sanin larabcin da alaƙa da gane abin don a tsoron Allah a fahimta sosai da kuma sotu fustilat kitabun fustilat ayatuhu ƙur'anan arabiyyan liƙaumin يعلم قوم يعلم العلم لا يمكن بدون العربية هكذا في سورة زخرف فدن الله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وتتاي كما دا تشكين يوسف وانت أنزلناه نكما جعلناه وكما سورة الشورى فدن الله مدوكين سركي كذلك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ولن وزخرف ake mun karanta wannan so sai ce kama warada fi wasfihi bil lisan al arabi fi thalathi ayat haka nan kuma a cikin wasu wurare an ce mishi al lisan al arabi can an ce qur'anan arabiyyan nan kuma an ce al lisan al arabi kamar cikin suratul nahl fadan Allah madaukakin sarki wala ina ne wala ne zuwa cikin nahl ma wala kad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar لسان الذي يلهبنا إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين شنان cikin sautin lahadi da kuma cikin ahqaf faɗin Allah wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lima bayna yadayhi lisanan arabiyyan da cikin kuma sautin shu'ara'i faɗin Allah madaukakin sarki bilisanin arabiyyin mubin duk waɗannan wuraren duk wanda ya ga yaran da ya gani ya san larabci amma saboda ta'akidin ahamiya sai da Allah ya ƙara ambata a wurare daban-daban cewa wannan fa ba larabar littafi wannan littafin da larabci aka yi shi an yi shi da larabci don ku fahimta don ku gane don ku ji tsoron Allah don ku yi ilimi so duk waɗannan suna nuna mana muhimmancin arabiya wajen alakata da ilimin musulunci waja'a kaunuhu arabiyyan wa laysa ajamiyan fil ayati rabi'a wa 40 min surati fussilat shine wancan da muka ji ko kama wusifa bil hukm al arabi في الآية السابعة والثلاثين من سورة الرعد تكري وأن المثالين كتاب قمر وجاء عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعيت فواتح الكلم وخواتمه yace an bani mabudan zance da kuma murfansa kulna ya rasulullah allimna mimma allamaka Allahu azza wa jalla fa'allamana tashakkut ce to ka koya mana cikin gundarin zance da aka baka mai faɗin ma'ana koya mana wani abu ciki sai koya musu tahiya wannan tahiya da ake karanta a tahiyatu lillahi zakiyatu wa tayyibatu was salawat a cikin ta akwai gundarin maganganu masu zurfin ma'ana wajen addu'a da yabo ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin littafin shu'abul iman na al'imamu abubakar bai haƙi da musannaf na ibn abi shaida hadisi ne sani insha Allah wakalar munawi fawatihul kalim ay albalagatu wal fasaha wat tawassul ila gawamid al ma'ani wa bada'i al hikam wa mahasin al ibarat allati uglikat ala ghayri mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da an bashi fawatihul kalim ce an bashi iya isa zuwa ga matukar abin da yake so ya faɗa da kuma zance wanda yake mai fasaha mai ɗaukar hankali da kuma isa zuwa ga zurfin ma'ana da amfani da hikimomi da kyakkyawan zance wanda ba ba kowa ne yake da wannan ba hata a cikin annabawa ba kowa yake da wannan ba kaga Musa da kanshi yace wa akhi Harun wa afsahu minni lisan ah akwai annabi Sulaiman yana daga cikin da aka bashi wa atinahu al-hikmata wa fasla al-khitab yana da shi ma ya iya magana to ba ko a cikin ta a cikin annabawa wanda Allah ya kosa dan su bada sako ba kowa yake da irin fasaha da wani annabi yake da ita ba kuma zaka tara a cikin mutane ko a cikin malamai ma wani malamin ga ilimin amma bakin shi bai da fasaha sai kaga ya kasa isar da sakon yadda ya kamata wani ma lauya ne zai ka je ka biya shi kuɗi ya je gaba alƙali ya kasa wata magana arziki a cinye ka a shari'a saboda bai da fasaha ko da kana da gaskiya so a fasahar magana da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata miza ce daga cikin mizat kuma duka wannan mizar Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi istikhdamin ta a cikin hadisansa saboda idan kana so ka fahimci sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga yana da bukata da bukatar ka san usul na fasahar zance din walil asaf mu da yake cewa daliban ilimi kamar yadda prof ya ambata rightly ba ma san karatu yanzu mun fi gane mu saurare da abin da aka yi recording shi muke so mu mu ji amma ba za mu koma cikin buturil kutub da kanmu mu karanta ba za mu koma mu zauna a gaban malamai mu koya da kyau ba shi sa sai ka ga wato hayaniya da soki burutsu da jahilci a rigar ilimi sun fi samun kasuwa fiye da asalin ilimi sun fi samun kasuwa a cikin mutane har kamar yadda azzajjaji ne ko wata rana ya shiga kasuwa ya shiga kasuwa ya zo yana takama ya tumbatsa ilimi ya ji 'yan kasuwa suna ta lahani a larabci suna ta kuma samun kuɗaɗe ce subhanallah yalhanuna wa yarbahuna wa nahnu la nalhanu wa la narbahu kaman kace da Hausa jaki da cin bugu ko ake cewa ne ko gargi da san kuɗi babu da chop monki da da me ake cewa ne babu da monki da chop yace kaga shi na suna ta shirme amma za ta samu kuɗi mu kuma ga karatun ba ma yin shirme ko ba ma samun komai haka ake rayuwa yanzu ga wanda ke kanta da ilimi a gefe ba a sauraron shi eh sai content creator kwarai sai wannan nuna ta hayaniya shi yake shi ake tabi sai ka ji takaici ta ta ta, ta Ali ibn Badini ce inda kana da sojoji sai ka kai mutum farmaki ka je ka yake shi Allah ya kyauta saboda ka mu dawo da hankalinmu akan abin da zai amfane mu mu daina biya mashirme da hayaniyar da ake yi da sunan content ko na makamancin haka yace wa khawatimuhu ay khawatimul kalami bi ma'ana husnul waqfi wa ri'ayatul fawasil kikkiawan tsayawa inda ya kamata a tsaya prof ya mana magana akan qadiyatul waqfi wal ibtida akwai inda ya kamata a tsaya a zance da yadda ake fawasil shi fawasil shine kaman as-saja ya zama zance yana tikewa da wani kamar da annabi yake cewa inna allaha harrama alaikum akraha alaikum qila wa qal wa kasratus su'al wa ida'atul mal irin wannan zancen isma'u wa'u irin wannan zancen da zaka ji shi yana da wani ranna yana da wani eko a kwakwalwar mutane to yanzu in mutum ya zana wannan ma sai a ce feleke yake shi yana da feleke Allah ya ji kamal Muhammadu Usman ba dan ya rasu haka mutane suka dinga tuhumar shi akan cewa saboda yana yana da eloquence yana zance a ce ya cika feleke alhalin kuma fasahar zance haka ake so musamman ga wanda yake jawabi ko yake hutuba ba wai kawai zance ne sardan yusradu ka hadisul kahana ba to ta ina za mu san gardin zancen idan ba mu san ilmomin ba wajibi ne sai mun san ilmomin da za su sanar shi mu menene daɗi a cikin magana menene kuma abin abin fasaha fakana yabda'u kalamahu bi a'adabi lafdin wa ajzalihi wa afsahihi wa awdahi ويختمه بما يشوق السامع إلى الإقبال على الاستماع على الاستماع مثله والحرص عليه على الاستماع أنا بكما تأسار على الاستماع مثله والحرص عليه wato zai zama annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana fara zancensa da da kalmomi mafiya jan hankali da zantattuka mafiya fasaha mafiya fito da ma'ana fili kuma ya cike shi da kwatankwacin haka ta yadda watin zai ja hankalin mai saurare kuma sauraron yaji yana so ina ma da ka a tsaya a ƙara saboda daɗin zance wa akhraj al-bukhari bi lafzi bu'istu bi jawami'il kalim a cikin sahih bukhari ya zo lafazin cewa bu'istu an aiko ni bi jawami'il kalim da gundarin zance an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gundarin magana wato magana takaitacciya kamar yadda Buhari yake cewa يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني zai magana da zance takaitacce amma wanda yake da ma'ana mai fa'i ka dauki irin hadisai na jawami'ul kalim irin wanda al-Imam an-Nawawi ya tattara a cikin arba'una hadisa wani jumla ɗaya ce la takdab wani abin nan wani zance ne kankani irin irin innamal a'malu binniyat sai ai maka sharhin shi mujalladat saboda abin da ke cikin shi na gundaran gaci kaga duk wannan ba zai a fahimce shi ba sai ya iya larabci wa zakara al-kalkashandi fi ma qalahu al-farra'u an al-arabiyyati haythu qala wajadna li lughati al-arabi fadlan ala lughati jami'i al-umam ikhtisasan min Allah ta'ala wa karamatan akramahum biha wa min wa min khasa'isiha annahu yujadu fiha min al-ijazi ma la yujadu fi ghayriha alqalqashan di mai littafin subul a'sha kenan fi sana'atul insha ahmad ibn ali alqalqashan di yake cewa mu mun gane cewa harshen larabci yana da daraja akan sauran harsuna yana da ijaz akwai takaita zance da fadin ma'ana abinda ba a cika samu a cikin wasu harsunan yanzu misali zaka ga in ka dauki koda zahiratul dama'ir pronouns ka kwatanta tsakanin larabci da ingilishi za ka sha mamaki a cikin turanci yanzu in aka ce yu namiji sunan shi yu ta mace sunanta yu dukan kuma you guys ko ko you people to yanzu kaga guda daya ya kewaye duka amma a larabci ba haka bane kowanne dalili da nashi wanda ba za a sami wani tangarda wajen fahimtar da su ake ba yiwu a larabci za a akwai ana anta akwai anti akwai antum akwai antunna akwai antuma duka wannan a turanci yiwu ne kawai amma a larabci kowanne yana da nizarsa daban saboda fasahar da larabci ke dauke da shi so yarurruka da yawa an gwama su da larabci sai aka tarar larabci ya dara su a abubuwa da yawa sannan zaka yi samun wato abu daya yana da suna sama da ashirin duk da yake akwai kabiya na taraduf prof ya ishara zuwa gare ta shin ko akwai wasu kalmomi guda biyu da suke da ma'ana daya ko babu wannan wata kabiya ce jadaliya amma misali na ka dauki zaki sunan shi yafi 20 a larabci za a ce sunan shi kaza kuma sunan shi kaza kuma sunan shi kaza duk shi ne to haka larabci yake da wannan irin fadin ma'ana da fasaha sannan kuma da da da da wani assimilation yani al-qudratu ala hadmi ma ya'ti alayhi min al-jadid kamar yadda shauki yake cewa wasitu kitaballahi labban wa ghayatan wama biktu an ayin bihi wa izati fa kayfa abiqu al-yawma an wasfi alatin wa tansiqi asma'il li mukhtara'ati yana magana da harshen larabci a madadin larabci yace ni larabci ni ne yaran da Allah ya zabe ni ya faɗi duk abin da zai faɗa na wahayi da wa'azi wasitu kitaballahi labban wa ghayatan kuma duktu an ayin bihi wa izati babu wata aya ko wani wa'azi da aka zo za a yi larabci ya kasa kamar yadda yanzu muna magana da Hausa ko da nufanci ko da yarbanci sai mu dono je sai mu rasa abin da zamu fara ko sai ka aro daga turanci eh alal bahr fi ashai durr kanu eh fa fa sa'alu ga wasu an sadu fati ce fa kaifa adiqul yawma an wasfi alatin wa tansiki asma'in li mukhtara'ati ya za ya ce ga wani abu na kasa wasafa shi larabci ko na kasa sa mai suna sabon abu da za a yi a kasa sa mushi suna irin yadda mu yanzu da hausa da abubuwa sai dai mu dan kawai dan adulterating ko modification kawai a san yadda za a yi dai a wuce wajen Allah ya kyauta na cika ku da surutu go to wannan game da watin abin ga kenan sai ce wa amal ahadithul marwiyatu في فضل العربية فعامتها تروه بين الضعيفة والموضوع هناك أحاديث كثيرة رويت في فضل اللغة العربية لكن عامتها لا تثبت لا تثبت كما باب ما بقاتا يزوى غريس لك الإمام ابن الجوزية كونس أتكين موضوعات شوكاني أتكين abin nan littafin shi na mawdu'at al-maqasid shi ma ya kawo ya kawo su haka mar'i a cikin abin nan mulali kare a cikin tanzihus shari'ati المرفوعة عن الأخبار الأخبار الضعيفة الموضوعة شما يكاو حديثين سكزو أما أمتها لا تصح تجسكي أكو وندا يا شهر أبا كم متعني سوى كسول عربي saboda ni balarabe ne saboda qur'ani balarabe ne saboda larabci yarayan aljanna ne to wannan bai tabbata ba isnadance duk da ma'ana yana iya zama daidai tunda da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne da gaske ne ƙur'ani balarabe ko da gaske ne za a yi magana larabci a aljanna to wannan Allah ya kai mu aljanna sai mu gani Allah ya kai mu aljanna ta yi tunda babban yare ne kuma aljanna komai nata na musamman ne ta yi da shi din ne ta yi kuma a ba mutane dama walakum fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun ba kowa dama ya yi yare da yake so ta yi kuma mu zama multilingual domin duk wanda yake magana da yare biyu ya fi wanda yake da magana da yare ɗaya mai uku ya fi mai biyu mai hudu ya fi mai uku ta yi sai a ba mutum dama ko iya ladan shi iya yawan yarurrukan shi ko iya sama aljannar shi iya yawan yarurrukan shi kullu haza mumkin kai dai kawai yi kokari ka yake aljanna ya fi muhimmanci wallahu musta'an وقد اجمع العالم على استحسان علم اللغه العربيه والحث عليه والندb ilayhi dukkanin duniya ta hadu akan nuna cewa harshen ilimin larabci ilimi ne mai muhimmanci bai kyau da kwadaitarwa zuwa ga karanta shi salafan wa khalafan musliman wa kafiran araban wa ajaman da musulmai da wanda ba musulmai ba da larabawa da wanda ba larabawa ba da mutanen da na yanzu duka kowa ya san muhimmancin larabci kuma abin mamaki zaka je ka tara kasashen da ba na musulmai ba har yanzu suna ba da ihtimam بقراءة العلوم العربية وانا كنت مسا المستشرقون orientalist a kasashen turawa in kaga irin muhimmancin da suke bai wa larabci a matsayin shi na ilimi duk da suna mashi hidima ne domin wato agrad ghairu saliha agrad ne istikhbariya agrad ne wanda suke zaka yi cewa takila istimariya jadida agrad iktisadiya kudi suke nema leken asiri da kokarin shawaha addini amma suna hidima sosai kitabatan wa dirasatan wa tahqiqan wa halum majarra sai kaga nasara ko wani ma kafiri sai kaji an ce wannan hada mutakhassis fi ulumul qur'an wa akhar mutakhassis fil hadith wa hada mutakhassis fi siratin nabawiyya daga cikin su wanda Allah ya so su da alkhairi daga baya sukan tuba su musulunta wasu kuma tun da dama bata ce ta kai su kuma su ƙara bata akan bata dama sawawun alaihim ambatum alam tazihum la yu'minun su suna wannan hidimar a kasashen su na turawa da jami'o'in su to alhamdulillah mu ma dai a Najeriya ba abun mu a baya ba tabbas akademiyyar akwai hidima ga lugal arabiya sai dai hidima ce wadda ta takaitu a cikin jami'o'i rubuce-rubuce da ake da bincike da ake yi yana da yawa wanda yake rayuwa a cikin saha irin tamu ta jami'a ya san ana yi amma abin baya fitowa cikin al'umma su shaida ko su amfana da shi amma tabbas ana malarabci hidima hatta larabawa sun shaida idan 'yan najeriya suka je inda ake yin tarurruka conferences ko suka je suka yi rubutu ko suka aika da makalar ɗinsu ana shaida cewa lalle waɗannan mutanen suna ƙoƙari kwanakin baya wani vice chancellor daga wata university a sudan kafin sudan ta rikice ya zo wani taro da aka yi na masana larabci a nan kano da ya zo ya ga abin malam ya ba shi mamaki ya ga yadda ake gurzuwa ana tattaunawa akan masayin da ilimi da ya zo sai aka ba shi taliki sai ke magana yake shi abin ya ba shi tsoro ba su abin da suke ɗauka cewa nan najeriya wasu sababbin musulunta ne mu'allafa tukulubu ne saboda haka ɗan abin da ake koya ko da wuce abin da ya shafi sallah da tahiya da tsarki ba saboda haka ko ɗalibai sun je daga nan Najeriya sun je wurin su karatu ba sa ba su wahala sai su ku yi sauri ku iya abin da za ku iya ku koma ku je walin duru qawma hum idara da ilayhi ku je ku ci gaba da wa'azi sai dai ga professors masana waɗanda za su iya kafada da kafada da shi a koyi da kan shi yake wannan magana a tana akwai malamin mu professor Dawud a nan Kano shi ya tuhume shi akan cewa me yasa ayyukan da ɗalibai suke zuwa su yi a Sudan ba su da kwalitin wanda yake a Najeriya sai ce to wallahi shi shi ma yanzu yana cikin haira ne da ya ga wannan zahirin ce mu muna dauka cewa ko kuna dan yi sama sama ne mu kyale ku kawai so da haka annan ma ana hidima ma lokal arabiya gaskiya saboda haka ni na ba dalibai shawara duk wanda yake so ya zama dalibin arabiya na gaske to yi kokari ya samu wani department na lokal arabiya a wata jami'a ya karatu kar ka tsaya a na waje dinnan kawai da yake samu wani department a nan Abuja ko insuk ko fulafiya ko BUK ko ABU ko Sokoto ko dan ko gasanan da yawa ko Ilori ka je ka yi digiri a Arabiya ko ka je ka yi masters ko wani abu makamancin haka zai buɗe idan ka sosai a ilmomin musulunci ya baka kuma mafate kuma idan ka zo a da'inka zai bambanta da 'yan zalla 'yan zalla ustazanci dinnan zai bambanta sosai wannan shawara ce da nake ba ɗalibai wanda da gaske ilimi yake so amma wanda so yake kawai ya bi yayi to babu laifi ci gaba da yayi idan da ya wuce ba za a sake jin labarin abin da kake ba khalas sauraka hidimar da ake ma larabci ta sa ya zama yare na ilimi a ko ina wa fi jami'i yace wa ala milladun sabati wa tabi'ina wa tabi'in ila asrina hadha wa ala mururil a'sari wa fi jami'il amsar dukkan garuruwa da kasashe wa kururi laili wan nahar da kuma yau da gobe hatta ina la naral kuffara bil yahud wan nasara yukafihuna ala ilmihi wa yatafarrabuna ila ahlihi ayanan wa sama'a wannan duka magana ce da yi ta akan kokarin bayyana wato abin nan fadlul lughal arabiyya ina ga ya isa ka sai mu tsallaka zamu saboda na ce muku tsallake tsallake rabi to mu tsallaka inda yace at-taqsimu thulathi الثلاثي لعلوم اللغة العربية شافي نقوم شاهد إذا من يعوى إذا مجيو كسيت مالا نمشي كي كريبتو نعم التقسيم الثلاثي لعلوم اللغة العربية أنا يا ربا ilmomin larabci for the purpose of wannan aikin min ajli hadha al-amal ya raba ilimin larabci zuwa gida uku wanda ya dauko shi daga wani babban malami a kasar Saudiya shine Professor Suleiman Ibn Abdul Aziz wani malami ne a Jami'ar Muhammad Muhammad Ibn Saud Islamiyya a kasar Makka yana da wani aiki da yi sunan shi ma yahtaju ilayhi talibul ilmi shar'i min al-lughati al-arabiyya ɗaliban shari'a wato ustazu kenan ko multazim me yake bukata na larabci sai ce to akwai matakai guda uku na farko akwai ulumu tashihin wato ilmomi wanda za su gyara mashi kurakurai na nutuk na iradi da sauransu wanda a cikinsu akwai annahu wasarfu wa ilmu matnin loga waɗannan guda uku particularly dole mutum ya koyi ilimin nahawu wanda zai taimake shi ya dinga karanta larabci daidai za ka dinga jin kurakurai wanda suke basita wanda ya kamata kowa ya san kuskure ne amma mutane ba su san kurakurai ba ne har da masu da'awar malanta da masu da'awar suna ganin masu ne suke kan kimma ta sadara a malanta amma sai ya karanta larabci daidai haka tasrif wato ginin kalma da kuma matnin luga shine corpus corpus linguistics wato yadda zaka iya fahimtar in ka karanta peji guda ko fakara guda ko makala guda ka iya fahimtar sakon gaba daya wannan ilmu matnin luga ke to waɗannan sune mataki na farko mataki na biyu sai ilmu tafsihin wanda yantakilul insan من الكلام المجرد المعتاد الذي يتخاطب به العامة إلى الكلام الفصيح الذي يتميز به الخاصة shine wato mataki da zaka kai zuwa ga elite language duk da yake wasu malamai suna suna kin wannan taksim din cewa akwai lugatul khassa wa lugatul amma amma kuma waki wato irin harshen da za mu magana da shi a cikin kasuwa ko a kan titi ya bambanta da harshen da muke magana da shi a wurin wa'azi ya bambanta da harshen da muke magana da shi a wurin tattaunawa ta musamman ya bambanta da irin harshen da za ka yi magana da shi ka je gaban sarkin gari ko makamanci haka irin turancin da za a rubuta ma shugaban ƙasa ko gwamna in zai jawabi ya bambanta da turancin da za a rubuta ma ɗan fim idan zai yi script saboda dole akwai wannan imtiyaz akwai wannan tamayus yace to wannan matakin na biyu shine mutum ya tashi daga gamagarin zance zuwa zance na musamman mai wasu ka'idoji na fasaha to anan abin da yake bukata ilmomi kamar haka ilmul balaga ilmul balaga a cikin shi akwai fuskoki guda uku akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badi bayan shine wanda zai koya maka yadda zaka faɗin magana guda ɗaya da salo daban-daban suna da salo iri daban-daban a arabiya wajen salo goma sha ma'ani shine wanda zai koya maka wato sanin ma'anonin da ka iya hawa kan zance tun daga kan misali istifham tamanni nida da ire-irensu da abubuwan da suke bincika a wajen badi shi kuma shine wata kwalliya ta musamman da ake wazance ko dai kwalliyan a cikin lafazinsa ko a cikin ma'ani shi ne abinda suke ce ma ingilishi figures of speech to wannan mutum yana buƙatar shi sannan yana buƙatar ilmul adab ilmul adab wanda shi ne kusan min ausa'i ulumil alloga shi ne literature da dukkanin ma'anonin shi da ka sani wato mutum ya iya sanin al'adu da tsarin zance da yaya larabawa suke mu'amala da zantattukansu ya iya sanin yadda larabawa suke faɗin zance da ya dace da inda za a faɗi shi zance da zai kama hankali zance da zai ainihin wato ba da saƙo na musamman ya kuma iya sarrafa larabci sarrafawa ta gwanancewa musamman a waƙa ko makamancinsa sannan sai kuma fiqhul lugha wanda shi suke cewa philology wanda yake dauke da tarih ko mu ce nasha'a tarih tatawur aswat mufradat da suka shafi lugal lugal arabiya wannan idan mutum ya iya wannan to ya kai mataki na biyu shine ulumu tafsihin ya zama yana da ilmomi da suke buɗe idansa akan larabci sai mataki na uku shine ulumu takhassus wanda suka shafi wato mutum zai zama wani wani mutakhassis wani shi ma mai fada aji a wani fanni cikin waɗancan fannoni ta hanyar ya zurfafa bincike a ɗaya daga cikin waɗancan fannonin bayan da yana suna mai hidima don kansa yanzu kuma shi zai musu hidima dan al'umma ya zama mutakhassis kenan wannan sa da karanci ba kuwa ke zama mutakhassis a ilimi ba kaga matakin farko wanda zaka yi magana da shi mataki na biyu wanda zaka fahimci mutane su fahimce ka mataki na uku wanda zaka yi abinda al'umma za ta amfana to waɗannan duka ba za su yi ba sai da karatu wanda zai bi jikinka wanda zai zama sana'arka wanda zai zama cewa ana maka kallon kamar wani taɓaɓɓe harkar karatu amma da wannan asharar tsuntsaye da muke yi tsakai da Allah akwai ƙura mai yawa akan yadda muke ɗauka al'amarin ilimi kuma waɗannan ɗin ba za su yi ba sai a gaban malamai masana sai in mutum ya kai matakin takassus ne yana da wato khalfiya wata ke ta isa ta bashi damar yayi da kansa din amma ba haka ba dole ne a koma ka'idar annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub harshen larabci da ilimin nahwu wajibi ne ga duk mai neman ilimi yace amma ka koya daga gun malamai kar ka koya daga littafi da kanka kamar yadda suke kawo wani baituka da ake misali da shi wa man ramala uluma bi ghairi shaykhin yadillu ala siratil mustaqim wa taltabisu al umuru ladayhi hatta yasira adalla min tumar hakim Allah ya kyauta to ina ganin bari mu sharuwa a nan sai mu juya mu sake awa daya ban san kafin a juya ko za mu samu taliki ko da na minti biyar ne daga shugaban zama ba mun juya sai mu sake wata daurayar sai mu tashi insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله